tafsir ta al-imam Busiri radiyallahu ta'ala anhu wadda ba mata ba muna cikin fasali na shida a fasalin sadis wadda ranar juma'a mun dan rage wani abu a cikin fasalin mun ji zama biyu da na biyu da na juma'a a cikin fasalin yau mashiyar Allah ya tabara da ta'ala za mu tashi a kan al'ama anin kamar jilbahar fi madadin kuma za mu gera insha Allah daga misali sai ai fassara tare da bayani da daidai abin da Allah ya sanar bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala al-fatihil fatih haqqa qadrihi wa sirrihi mawla ya sirri wa sa'ilin daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim mawla ya sirri wa sa'ilin daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim mawla ya sirri wa sa'ilin daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim وما تعد ولا تحصى مجالسها ولا تسام على الذكر السعد مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير قرت لها عين قارئها فقلت له لا قلبة الذي قابل لله فاعتصمي إن تلوها خيفة من حر نار لذابت فتبرى لدى من وردي الشديد كأنها الحر تبيض الوجود من العسل وقد جاءوا كالحرمني وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها للناس لم يكن لا تعجبا لحسود الرأي إلا تجاوز الضوء عين رأتك فهمي قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الظن طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير خلق كلهم ولا إلى صراط المستقيم ولا إلى ba manta ba muna cin wannan fasali na shida da yake magana akan mu'jizozin alqur'ani babbar mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun fada baitin da rubuta na karshe raddat balagatuha da awamu alidiha balaga fasaha na alqur'ani da ke cike da shi ya juyar da da'awar duk wani mai fito na fito da shi wani irin juyarwa ya yi masa رد الجنور يد الجاني عن البربر irin juyar da mai juyar wannan da mai tsananin kishi hannunsa yake yi wa juyar wannan da mai tsananin kishi yake yi wa hannun mai laifi hannun mai ta'adda mai ta'addanci akan matan mutane to in ya zo zai taɓa hannu jikin matansa shi mai tsananin kishi in na akan matarsa irin yadda zai buge hannu ya juyar da hannu to irin haka alƙur'ani ya juyar da dukkan wani da'awa na fito na fito da wani fasihi ko baliri yake so ya yi wa alƙur'ani haka alƙur'ani ya juyar da shi da gudu mun yi misalai da dama ba mata وما تعد ولا تحصى عجائبها عجائبها abubuwa na ban mamaki da ƙur'anin namun nan ko na ɗan ko ayya laha ma'anin kamautul ba'ani alƙur'anin nan na da ma'ani ma'anona ma'anona ilimoma kenan yawansu kamautil ba'ari kai ka ce yawan kumfan teku ne yadda ka san yawan kumfan teku haka yawan ma'anoni da alƙur'ani yake koshe da su suke da yawa kamautil ba'ari kamar kumfan teku fi madadin a wurin daɗuwa kullum ƙur'ani da ruwa ke ma'anoni ilmominsa kullum da ruwa suke kullum turin da ruwan nasu ne kamar bahari ne kai ka ce wato kumfani na teku hauka jauharihi kai shi fa ƙur'ani wato fil usni a cikin kyau na tsari wal da kuma daraja kyau da daraja kiyam ma'ana kadaran wa sharafan ma'anansa kenan kadaran wa sharafan wurin daraja qur'ani da matsayinsa da kansa wa fauka jawharihi wane wato lu'lu'i da yake cikin kogi din nan teku dama ana ciro lu'lu'i ne a cikin akwai lu'lu'i ana ciro shi a cikin teku a cikin kogi mai kyau mai daraja in ka same shi aka ciro shi aka yi kaya can kasan kogi aka ciro shi to kai ka in ka same shi ba ka kanka ta yanke tsada a wurin tsada da daraja sannan ka kalle shi kuma kyau kamar an gama to qur'ani tsarin tsakkansa wane lu'lu'i da ake cirowa a cikin kogi sannan daraja wane da ɗaukaka wane lu'lu'i shine abin da yake kokarin sanar da mu kenan wannan wuri da ha ma'anin da wajen bahari fi madadin rani da ma'anoni kamar yawan su kamar kumfan teku a wurin da tuwa imamu ali dan abin balibin radiyallahu ta'ala anhu a irin wannan ya taba cewa hadisi ne mai kufi kansa in na ga dama wurin fassara fatar kitabi kadai ba qur'ani duka ba ita fatiha kawai in na ga dama a wurin fassara ma'anonin da ta kunsa to wallahi idan na fara bayanin ma'anonin ya ce sai an yi littattafan da raƙumi saba'in zai ɗaiɗi laftun da wahala na littattafan bayanin ma'anonin fatiya kawai aka fi na ayyaba mun san wannan wannan kenan to kaga kenan in dai face firgitayi fassaranta zai za a yi kayan lafturra kuni saba'in ba zai iya ɗauka ba ya kake tsammanin bayanin yawanci a ce Allah kawai haka nan al'imam muhammadu bin idris a shafi'i da dalla da ra'ayi wa albaru ya ce ma'anonin da abubuwa da suratul asiri ta kunsa su kadai sun ishi musulmi ga baki da amfani har an jama da daga randa a cikin albayan ko shi kadai suratul asiri ba wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bi salihati wa tawasaw bi haqqi wa tawasaw bi sabr yace wannan sura abinda ta kunsa na ma'anoni da shari'o'i da hukunce-hukunce da tsare-tsare na addini to ita kaɗai ta ishi dukkanin al'ummar musulmai na duniya har alƙyama ta tsaya sai ta mura to irin waɗannan irin waɗannan ba mu san iyaka na abubuwa da suka kunsa ba na wato ma'anarsu na dai gaya muku baya a wurin wadafin filki za ta hayatu ya wuce zafinin nan akwai malamin da ya fidda hukunci miliyon wadafin filki za ta kawai hayatu hukunce-hukunce ɗaya bayan ɗaya ma'anonin sun da fidda miliyon ɗaya mutum ne kuma ba jin ba ba mala'ika ba ba jin ko malaika ba ai akwai wanda ya taba bismillahir rahmanir rahim din nan bin din kawai bin din bismillahir rahmanir rahim bin din sanda ya mata majalisi wajen Dubai ana bayanin ba na bismillahir rahmanir rahim malami ne an yi shi idan majalisi dubu da ɗari nawa ne da biyu ne kamar ka ce dubu da ɗari biyu ba kawai ba a wurin bayanin ta kawai zai to kai nan ce ka ce kai ka fassara ba ma kawai me za ka ce ba bayani ba fassara ba ma ya ce ba kawai ba ba shi ke an gaba so saboda haka malamai kawai sai shi lamarin su Allah ya ba ta abubuwa wanda ya wuce hankali saboda haka wannan mun riga mun yi bayani a kai sannan akwai wani babban malami da ya fitar da cewa ƙur'ani shi kadai ɗinsa yana da ilimai ɗaya ɗaya ɗaya daban daban mun san mai mun taɓa na taɓa bayanin Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ta taɓa cewa shi kadai abin da ya sani a ƙur'ani ya kai ilimai da ya sani a ƙur'ani a yanzu haka yace zai bayani kowanne ba wai ya kirgo su ba kowanne ilimin yana da ya ya san shi ya koshi nak da shi ilimin da wanda shi ya sani kuma kowanne zai bayanin sa duk da ake bukata to yanzu waye mai kirgo fannoni kawai da hukun kawai kirgo su kar ya faɗi ko alifi a cikin su ko alitabi samun littafin da kirko su ba aiki balle samu wanda ya samu kirko su kawai su haka lamarin da yake sannan malamai sun ce ƙur'ani yana da ilimai ilimai ɗaya-ɗaya daban-daban har guda dubu ashirin da hudu da ɗari takwas a rusu da ajiye ilimi ɗaya da ƙur'ani yake da shi har kashi dubu ishirin da hudu da ɗari takwas kowanne ilimi ne mai zama kansa ba fannoni daban daban na ma'ani kamar da bayan bi madadin roƙa jauhari bil husni wal kirmi yana da ma'anoni kamar wurin yawa kamar kumfan teku fi madadin a wajen ruwa roƙa ne fauka jauhari kuma ya fi jauhari da yake cikin ƙwararrun da yake cikin kogi filibus na wurin kyau wani iya da kuma daja amma to haji wala tusa a jari ba wala tusa wala tusa mu alal iktari bi sa'ani ajaibuha abubuwan mamaki na alƙur'ani ƙur'ani wanda ƙur'ani ya tattare kama ta hajji wallahi ba kai saka ce za ka iya kirga su ba abubuwan mamaki da ke cikin ƙur'ani ba ka saka ke za ka kirga su ba kama ta addu ba ta addu ba na yi musu da na fuskari kama ta addu ko addu ne na yi rufa'il ne an gane to addu yana da na yi rufa'il to sama yana da na yi rufa'il da ka ba fa'ili ba ne ba ta addu ba ne ba fa'ili ba ne na yi rufa'il an gane amma to addu su waina ajaibu hadin abubuwan mamakin ba za su addu ba za su kirgu ba wala tusa ba za su iyakantu ba ba sa kirguwa ba sa iyakantuwa sannan kuma wala tusamu bisa'ani wala tusamu bisa'ani ba a sifanta su da ƙosawa su ayoyin ƙur'ani wala tusamu ba a sifanta su bisa'ani da ƙosawa alal ihsani don wai yawantawa don ka yawaita karanta alqur'ani ha ba za ka kosa ba duk yadda ka yawaita karanta ni dadi za ka rika ji ba za ka kosa ba ina ba ta kunce yana cewa mai hirzul amani wajen da yana cewa وإن كتاب الله أتقى شافئ وغنى غنى واحد متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترتاده يزداد فيه تجملا وخير جليس قرآن شيء ما في بيتين أبوكين زمان شيء ما في بيتين أبوكين زمان لا يمل حديثه meme ta shi karanta shi tattauna shi ba a kosawa ba a kosawa shi ne wala ta samu alal misali bisa abin kenan ba sifanta ƙur'ani da ƙosawa wurin don yawaitawa kan yawaita karanta shi ita ma layin wallo hadisi ba a ƙosar karanta shi wadda da yawan mai ta karanta ƙur'ani yarda dube ita jammula yana da kyan ƙur'ani gurgudun yadda kake mai ta karanta ƙur'ani gurgudun yadda ƙur'ani zai kyau a fatan bakin wurin karanta shi gurgudun yadda ka kaurace ƙur'ani ba ka karanta shi gurgudun yadda zai ki kyau wurin karantuwa a bakinka ina fata dai duka ɗan halka abin karanta shagabiya da ku wajen hirzin amani wa wajen tari ta imamu shafi mai magana kan kirawoyi bakwai dinna a cikin kuntuna ya faɗi wasu baituna yana cewa wa ƙa'i'ul mardiyu wa ƙa'i'ul mardiyu قر مثاله كالترج عليه مريحه موكلا وقارئه mai karanta alƙur'ani dai annayit ana allali wa turafan nahar almarbiyu kun kana neman yardaddan Allah to mai zibtan karanta alƙur'ani shine yardaddan Allah abun yardan Allah ne qarra misaluhu misalin sa ya tabbata a hadisi yaya yake kalkutuci yadda ka tsalle wannan train aka yake shi ne karanta qur'ani in mu'min ne ke halaihi hali biyu na tanjirin lemon tanjirin ai kamshi ne in ka sunsuna daɗi ne in ka ce za ka sha muri'an wurin kamshi sunsunawa kamshi gare wa mukila wurin ci kuma daɗi gare ga daɗi ga ƙamshi kamar akwai irin lemo ai kana zo su rika rike fista ga daɗi ga yana tashin wani ƙamshi akwai su to wataƙila ko da sinadarin tanjirin din ake yin su wallahu a'lam to haka lemo tanjirin yake sun suna shi kawai ba daɗi ne ba za ka gaji ba aikata sun suna kana sake ba to haka munin yake kuri kana da ba'ai kana karanta shi yana so in kuma mutumin banza ne munafuki shi kuma kamar turare annabi ya sifar shi munafuki da karfe turare kawan turare turare in ka suna ya kamshi ko amma ka ɗanɗana da harshe kowa ɗacin bala'i ba ka munafuki yake mumini mai karanta qur'ani kamar lemon tanjirin ga kamshi ga dadi munafiki kuma wurin karanta qur'ani shi kuma kamar wannan kamar turare ne kamar turare to normal musulmi empty ba ba mu da munafiki ba kuma ba mu ne shi kuma kamar dibino ne ba wani kamshi sai dai ka ci kawai ka tunani munafiki kuma ga kamshi sai ka taba ga tukaci to haka ma'aiki ya sifanta ƙur'ani wurin karanta shi asta'amu kosa قرت لها عين قارئها فقلت له لقد سفرت بحمد الله بعد سنين قرت لها عين قارئها هن واتو ادانيا ta mai karanta qur'ani wanda ya lizinci karanta qur'ani qarrat laha ta yi sanyi idon sa yayi sanyi ana ce sanyin ido ko manzo Allah Muhammad yana kiran al-Imam Hassan da al-Imam al-Imam Husaini yana ce musu yana kiran su kurrata aini sanyin idonsa wanda in ya gansu sai ya ji sanyi a idanunsa daɗi ma'ana ko wani wurin yana kiran su da raihana wani bishiya ne raihana wani fure ne mai ƙamshin gaske to saboda haka yake fanta su wasu sun ce haka sanyin ido shine tarar da ainihin ƙari'a mai karanta Al-Qur'ani irin Qur'ani din da wasu kan yin ido wasu ka ce a karar laha ai Bukhari ha ai mai karanta Qur'ani zai samu nitsuwa idan idon su zai nitsu to da ma duk dai layi ɗaya ne idan da ya natsu to zai ta da hawaye masu sanyi kaga ya an samu sanyi ido idan da kuma bai natsuwa wani taji hankali ko bakin ciki ya damu idan to zai ta kaɗawa shine ma'ana ya kaza su ya rasa sukun nisuwa don ya rasa nisuwa ita kaɗawa to akwai wani abu da yake kamar yake goyin hawaye kamar tafashashin abu sai ya za a fafa hawaye in har abin ya yi yawa sai su zubo ya ji su da zafi na bakin ciki da fa qultu lahu imam al-busi yace sai na ga arama na faɗi gare shi na karanta qur'ani kenan qari ta yi ƙararren malakar zafirta haƙiƙa ka samu rabauta da abdullahi da yi riko da igiyar Allah don haka ba a ta sini ka daɗa riƙe wannan igiyar da yau ka daɗa riƙe wannan igiyar da yau ka kiyaye shi ka riƙe shi gam gam ga yana a nasi ƙurani wa a ta sini da abdullahi ce ni a yi wala ta farko yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kada ku rarraba igiyar Allah la ilaha illallah igiyar Allah alƙur'ani ko haka Allah ya kira Qur'ani annabi ya kira Qur'ani adili yace wa inni tariku fikum al-aqalaini ahaduhuma akbaru min al-akhar kitabullahi wa kitaballahi hablun min as-samai ila al-ardi hablun hablun min as-samai ila al-ardi wa aita ati ala baiti kun ga duk hablun kitabullahi hablun mamdud min as-samai ila al-ardi littafin Allah al-Qur'ani ai igiya ce wanda take daga ƙasa har sama ɗaya ɓarin igiyar yana hannun Allah ɗaya ɓarin igiyar yana hannun bayan Allah in ka riƙe ƙurani ba inda zai kai ka haurin Allah to shi ne da kan zafirta hakika kai ɗaran ma mai karanta ƙurani ka rabauta da abdullahi da samun igiyar Allah fa ta sini ka kiyaye wannan igiya ka yi riko da ita gangan in tatluha fi fatan hajjin na da za أطفأت حر لذا من ورد الشدي إن تتلها إذن ليك كرنت ونن القرآن في فتن كيف يكرنت القرآن إن ذا كرنت القرآن في فتن دون tsoro na nari da za ko in ta duwa kifatan min arri nari da za da in har ta karanta Qur'ani don tsoro na daga zafin wutan laza laza ɗaya ne daga cikin darakat na wuta dama aljanna darajat ne wuta kuma darakat ne kowane darak yana da suna ko jahimu sa'ir laza saqul hawiya kowace wuta da sunanta to wannan wuta laza hakika in ka karanta qur'ani ne don wai tsoron kuna na wutar laza manan laza mai hura kanta wuta ce da kanta take hura kanta ba sai wani mala'ika ya hura ta ainihin tsakanin laza ne da sai aka yi hasko inda ta aini ita zama laza ta talazza sai aka yi dawa talazza to laza ɗin kuma ainihin sunan da ne mai huruwa to in don kaya karanta ƙur'ani don wannan ne don ka kana tsoron wutar laza to ai albishirin ka alfata har da laza ka bice zafin wutar laza din kenan da karatun ƙur'ani ka kashe wutar da karatun ƙur'ani a ɗafa'ata daga idfa'atil misbah ko wancan da ɗalibin wancan babban malami na taɓa ba ku ko imam sai bai wai matansa ya yi larabci ne dama kasan ainihin sa baki ne to suna zaune da matarsa ita rana yi suna taɗi to yana balarabi ya ce ita to wai shi ma ƙarfi da yaki sai ya yi larabci to wani lokacin sai ta ce dariyarsa kawai suna da daddare ana zaune kawai sai fitila ta mutu kawai sai sai bai wani ce matan misbah kawai irin hausan nan ne da kasa irin tuɗin zuwa irin larabcin nan yadda ka san hausa da wasu suke yi ko su fassara shi da turanci ne a ce ya sha kwana kai ce bi drink da kwana sha a fassara da da irin yadda yake hausan mai ya sha kwana ko ka san in yadda aka faɗi abu kake kallon sa dole ya fassara shi da yadda ka faɗa shi mai a gaba sai dauka shan abu a da baki kai kai gudu ka sha min kan akuyan nan to akuya kan ai sai dai a cikan ta ba dai a sha maka ai ba ba ruwan ruwa bane kai sai dai a dafa shi a ci ba a sha maka to me ma'anar a sha masa kan akuya a taro ta to wani ya ji ka sha min kan akuya to ya zo fassara shi da turanci sai ko kuma ya so fassara shi da larabci sai ya kwaba to haka wancan din ta yi ta ji mata ta ɗauka mutuwa yadda ake ga mutum ya mutu ita ce kawai matar mitzba ijila ta mutu ai matar nan da ta fara dariyarsa sanda ta yi kan hawaye ita ta faɗi har ƙasa shi ne ce ni kan zaki wa dariya ita to Allah ya ni kuma na yi alƙawari sai na koya wa larabawa larabci sai na koya wa larabawa larabci in Allah ya yi kuma ga shi ya kamata ya zama dimmita da na hau na duniya da an cewa ƙala siba wai to an gamsu in dai ya ce to magana ta kare kai akwai abin da laraba ma su ibn hisham ba san shi ba siba wai shi ya ƙara shi a larabci akwai su yanzu misali dalla al-asma kam nawa ne kamsa ko to sai babu ya kara a sita na shida laraba su abinda suka sani su ibn shamil al-ansari duk rubuce rubuce su zagaje al-asma al-khamsa sai babu ya ce akwai na shida abuka akuka kuka hanuka zumare to shi da ya zo sai ya kara da hamuka dukansu zai zai tuku da yadda ake tuka wancan ra'aitu a baka ra'aitu a haka ra'aitu haka dai dukansu ra'aitu zamanin duka haka marartu bi abika marartu bi akika marartu bi zimani haka dai hatta shi ko to duka haka ya tsara wasu abubuwa a yana bakin wannan sai wai da ta gama dariyarsa ta ce ba wa Allah ba haka ake cewa ba matan bisba ake cewa idda fa'atil bisba sai ce in Allah ya dare mu sai ka koya muku larabci to shine ya tuna mini da na garan a fa'ata harra laza ai in ka karanta qur'ani don tsoron zafin wutar laza to ai ka gama da wutar laza kam aka fata harra laza ka bice ka matar da ka kashe zafin wutar laza da karatun qur'ani kaga yan makarantar maulana shi sai daga zage dan tsage karatun da kake kana kashe wutar laza ne eh kana kashe wutar laza ne sai ka dage kai ta kakkashe shi sai ya zama ya yi urmus ko ana fata har laza mene ne min wirdi hashabili ka kashe ka bice wutar laza min wirdi hashabili ko daga ruwanta abin gangarewa mai sanyi wirdi haɗe shi ne ruwan tafin gangarewa dama in ruwa yana cikin kwari kan misali in kana saman kwari in kana so ka sha ruwan ba ya ka gangara ba ka tadda ruwan maulud kenan wurin gangarewa to ka kashe wutar laza da karatun qur'ani kai arama ni wirdi ha daga ruwanta abin gangarewa ashabimi mai tsananin sanyi ashabimi ai albari eh كأن العود تبيض الوجوه به من العساة وقد جاءوا كالعمل كأن العود wannan wurin gangarewa na ruwanta mai sanyi din nan a shabiri ka an na alhaudu in ka gan shi wanda yake bice wannan wutan kenan wannan wurin to ka Allah kai ka ce in ka ganta ka alhaudu kamar naharul hayat ne wani wata korama ce a lahira naharul hayat mu ba mu bukata ba Allah ya Allah ya ba mu ita ba mu bukata ina son dai a kausar mun zama Allah eh haudi da yake cewa idan shi kan muna so amma naharul hayat ba mu bukata wannan haudin da ake magana yanzu ba mu bukata kai ba ta roƙi Allah kada ya sa ka hana shi ma kwata kwata kuma ba amfani ke da shi a lahira amma wa wasu banda kai ta kai guri ya zama zai amfani ga kai to mai da cewa ne karatu ne nan gudu yana da amfani kuma a lahira kuma a ce kare ni ba na so ni ba na so kai ma ba na so maka wai ka san amfanin sa ne wannan tafkin wanda ya shiga wuta ne kaga daga nan ake ya kwabe ko ‘yan wuta wanda aka suka yi sa'a aka cece su, yan zo za a sa su aljanna sai su ta wari su baki kiri ba daɗin kyau gani. Sai yan aljanna sai kai wayin nan ka cire mana su daga cikin mulkin Allah. To sai an je an sa su a narul hayat ne, a wanke su su dawo kuma yan aljanna suna kyalkyali suna haske, sannan mai da su aljanna. to wai cikin ba za su yi kowa ya zuga kuma yan aljanna ne to aikin wannan na zuwa haya ɗin kenan to kaga ai dole mu addu'a kukan ba ba wasu ba ya amfane mu kukan shiga aljanna tare kawai ai aljanna ga ga ka a ciro ka wuta zuwa daga ka aiki ya fada yake ya amfani na zuwa haya ɗin shine ka anna hal haulu ko kai ka ce shi ne wannan tafki na na zuwa haya wadda tabiyabbul wujuhu bihi min al-usati wadda fiskoki na masu sabon Allah wanda suka riga suka shiga wutan jahannama take haske da wannan naro na yakin bihi take haske da shi bayan an saka su a cikin wuta an fito da su don sa su sai fiskokin su koma haske da fara da masu haske to kajja'u abin mamaki waɗannan mutanen da aka sa a cikin wannan na abin haya iskokinsu suka koma haske din alhali sun zowa wannan na abin haya din wannan tafkin din kalme kal'umami kai ka ce gawayi ne su kai ka ce gawayi ne iskokinsu amma da an sa su cikin nabula ya sai su koma haske kamar irin iskokin yan aljanna amma barbu kal'umami kamar gawayi ba za ka kare kaga da daɗin karatu duk na kenan ba amfani ta kenan duk wani abu daga zan yi za ka san sunansa ka ga yau gawayi shi ma ka samu sunansa eh al'umma gawayi masu yawa to وكالصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غير هات الناس لم يقم وكالصراط أي يد القرآن يكي أولين miƙewa da daidaito wa kasira ne kai ka ce hanya ne hanya falka ka za a miƙe take ko to haka ƙur'ani yake wurin miƙewa daidai wa kasira ne ƙur'ani yana nan kaman kaman hanya ne in akwai abin da aka shafe za ka kaddara shi yake wa kasira ne istiqaman ko kuma istiqamatan wa kasira ne istiqamatan kaman hanya yake wurin miƙewa shi alƙur'ani babu karkata tare da ƙur'ani akwai malamin da suka ce zai ɗauki kuma siraɗi na lahira jama'a don siraɗi na lahira an jami keke ininsa kamar gashi kai ɗinka kuma kamar rai tsaron nan kamar reza haka kamar wuka a miƙeƙe ba karkata tare da shi shi siraɗi to haka ƙur'ani yake miƙe wakal mizani ma'adilata kaga yadda aka kawo nashi aka fitar da shi tun da laluran wata ne in an saka kowanne aka sa masa wanda abu da aka shafe ai bai zama wata ba ko ya to wancan sai ya zama an shafe shi wakal sirati istiqamatan wakal mizani ma'adilatan a wurin miƙewa qur'ani kai ka ce hanya ne a wurin adalci kuma kai ka ce wato ma'auni ne design da ake daura in dai ka daura abu a nan ka daura abu a nan to shi alkawari ne komin kaɗan inda ɗaya ɓangaren ya bi to sai ya nuna sai ya ɗan danne ya nuna nan fa ya bi nauyi a nan cikin ƙura'ani in yi hukunci a ƙarshe ke shi ƙura'ani adalci ma'adalci wurin adalci kai ka ce mai zani ma'aru falƙinsu min gaida ai adalci amma adalci ya fito daga wajen ƙur'ani finnasi ya shiga cikin mutane ai adalci wa mutane amma wai daga wani ƙur'ani ne adalci ya fito lam ya kuni ba wani taɓa ganin ya miƙe ba za ga a karkace hukuncin ne da ya fito daga wani ƙur'ani ga za a ganshi a gauri a karkace lam ya kuni ba zai taɓa miƙewa a ganshi a miƙe ba mara lam ya taɓa bare bare miƙu ba in dai daga wani ƙur'ani ne daga hukunci duka yana daga ƙur'ani ko kuma daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma sunnar manzon Allah tana bayanin ƙur'ani ne dama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma ƙur'ani tibyanan li kulli shay wa tafsila kulli shay komi ƙur'ani ya tattare yana cikin bayani komi yana cikin
لا تعجب لحسود الراحة ينكرها لحسود وحسود من أوائل حسود أن يكسكر إلى أولئك لا تعجب لحسود الراحة ينكرها تشاؤلها وعين الحافك الفهيم لا تعجب تعالى كركي ماماكي كركي ماماكي لحسود كما أبوتين حسنة ما حسنة راحة وإذا زمو ينكرها هنا musa ƙur'ani yana ta shi ga Allah wannan shi ma da Allah zai yi kiransa kamar wannan na babu labarin sa wai ya kamata karatu mu na bako wani wani wani wani wani kafiri wani ai ya kamata Qur'anin nan Allah da Yesu suka yi zai amma sai ya tsaya a cikin daga shi in Allah ya zai cika dawa Allah 40 ko kun tuna ai ya fito ranar wani uzuri ya fita saura kadan ya gama ya da ya bai na karanta ayoyi an can suratul hudu ya ce wai wannan mene aka ce mai ƙurani ya ce to Allah ya duba da kasuri
da magana ba ba ya kuma ya lalata abu ya tura shi ta rariya rariyar gidan da kwalli ya biya fatukar ya tafi kawai shiri ne tari ya gane kawai ƙur'ani wane mutum ayan ya yi akwai kwaya ya yi wuri wane mutum ɗungurungun ɗin ƙur'ani Allah ce da ta jama'atin linsu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alqur'ani la yatuna bi mithlihi wa law kana ba'dhu li ba'dhin zahira suratu al-isra ne yau kaga mai gaba ne ke da duk duniya mutum da aljan za su yi taro me taron nasu wai za su kawo irin qur'ani su bai bai qur'ani su kawo irin sa sak Allah ta kariya take la yatuna bi mithlihi taba zuwa da kwatankwacin ƙurani ba wani kana ba a zuwa ne ba a zuwa ga'ira ko da sashin su mutum da aljannin su ta taimakon juna a wurin lalle su kawo ƙurani wallahi da su yi sabon jiran to ƙarshe sai ka ce kai ba ƙurani duka ba ashir suwarin ma ashir suwarin ma ba su isa ba surori goma ba su isa ba kaga ko mutara ya cikin nan da za a kaga irin na musulama a kawo kamar goma kuma su zama irin ƙurani kai kanka aika san musulama shi kansa in yi surarsa wallahi wai su har kasa suke faruwa mutane na da suna dariyarsa to ba haka ba mutum ya yi tsura ga baki ɗayanta ta ƙare abinci kawai banda manyan waje kaf tsuran gaba ɗaya ta ƙare a abinci kawai والزارعات والزرعة ina rantsuwa da masu noma noma sosai wai wallahi na ta dahara ina rantsuwa da masu nika nika ko wal ajina ta ajina ina da masu rantsuwa da mata da suke kullin gari kulli sosai wal kadi za ta khabza ina rantsuwa da mata masu masa masa sosai dan Allah wannan banda dariya ne in ana so ai dariya sai ta karanta ba ko amma Qur'ani ba kaga ana karanta ana kuka malam ana kuka malam a wannan wannan in kana so ranka ya baci kai ka dauko ayoyin musailama kawai kawai kai ta dariya ka ya gashi saboda abun shirme kawai wata sura kuma mun karanta dibda'i dibda'i wai gaba ɗaya suran a kwani ya kare ƴaƴan kwani wata suran kuma gaba ɗaya a zoro ya wabar ya wabar innama anti usnani wa sadar wa sairuki naql wa hafar shi kenan ya zomo ya zomo ai kai ba komai bane zomo in ba katon kirji da manyan kunnuwa ba tafiyanka kuma da gudu da caccaka shi kenan eh yadda wacce ake yin sadakar lawal azi wannan wakila ce ka zaba musaila ba la'in eh musaila ba la'in ne yayi ƙarya shi ke nan ita kuma sadakar lawal azi wai ne ga kai ko haka haka za ka gani za ka ga wanda su Ibrahim ke ba kai mamaki duk yadda aka faɗi Qur'ani yake da balaga da zalaka da cikar ma'anoni din nan da aka faɗa da tarin ilimai da ya kusa to yanzu don Allah wanda ya kawo gaba ɗaya surarsa ta kare a abinci kawai wani ilimai za a ce da cikin ba da zuwa karanta ba ilimai dubu ashirin da hudu da ɗari takwas ƙur'ani ya kusa ba to na shi ƙur'ani musulama ba ilimai na ya da ilimin ba da dariya ba akwai fannin gaba ciki da wauta da renin hankali duka akwai fannoni ga ciki ko amma ƙulani ba ilimai dubu ashirin da wurin ɗari takwas kamar yadda muka ta kaga kai mamaki wajen duk cikan ƙulani nan da balagarsa da abubuwan mamakin da ya kumsa ta ta jaban da sujin rayu kirwa kar kai mamaki mai hasada da ya zamo yana marece cikin inkari cikin musa alƙulani tare da duk abin da yake cike na shi wallahi alqur'anin nan lamarin sa Allah ya gobe kamar yadda da wani al'amarin ka bauti ba'ri fi madadin din nan yana da ma'anoni ba su yawa ilimai masu yawa kamar yawan kurban teku wallahi haka ne a wurin madar wurin dabuwa wallahi haka ne domin akwai malamin nan mai abuwa'ul bayan ne sunansa ne ba ne sunan malamin mai abuwa'ul bayan ne ya muna karanta tafsirinsa sosai a shakini الشنقيطي tafsirinsa ya kawo abubuwan mamaki na ƙur'ani daga mace ta yi ciki ya faɗi yadda za a iya gane namiji ne ko ta mace ba ya ce ma gwada da wani gwaje gwaje ba wurin mamanta akwai wurin da yake baƙi yake kala kaza a ta wurin da akwai yadda ake gane sannan kuma ɓangaren ciki ba ya faɗi yadda za a gane inda duk ya fi nauyi ɓangaren da ya fi nauyi duka to yana gwada mace ce ko namiji ne akwai wasu abubuwa ne na ban mamaki wata rana an yi wani abu mamaki mata guda biyu suka haihu da suka haihu suna haihuwa a garin miko kamar ko asibiti ne haka a garin mika wa iyayensu ko gozomomin ƴaƴan wannan su zo sarfi da su wannan ta ɗauko da wannan ta ɗauko da an zo sai aka rasa wannan nawa ta ɗauko wannan wannan nawa ta ɗauko sai dai an san namiji da mace ne kawai amma an rasa wanne ne maman namiji wanne ne maman ta mace jarirai sai suka kwaci ɗin kuma yanzu yanzu aka aike su kuma ba wanda ya lura lokacin da aka ɗauko wanne ne ta aibi namiji wanne ne ta aibi ta mace sai aka ruɗe aka rasa wacce ce uwar namiji wacce ce uwar mace yanzu an kama fata wannan ya za ka yi aram za ka samu wani malami masanin hikima na science sai ce a ce a tatso nonon mata duka nan tatso sai a zo a kawo sai a auna a ɗaura su a kan scale a ga wanne ne nonon adadin kuma nauyin nonon ya zama adadin daidai da daidai a samu wani roba sai a saka cikinsa wannan ma a saka cikinsa girman su daya sai a daura su a cikin ya ga wanda ya fi nauyi sai aka je aka auna sai aka ga nonon ɗaya yawan su ɗaya ba kowanne ko ainihin roman da aka san girman su ɗaya an kera daidai let's say kamar a cika da wani wani gwangwami ne ko na magani da aka sani misali eh yawa daidai ne kamar yadda yake kere daidai akwai irin gwangwama kuma ya aiko kwalaben da ake kera su daidai da daidai to irin wannan da aka sa sai aka daura a kan skeli aka daura wannan sai ya ja misali da ni sai ya ja misali sha biyar da aka daura ɗayan sai ya ja misali ashirin sai ce to wanda nonon da ya ja ashirin ita ce mama namiji wanda nonon da ya ja sha biyar ita ce mama mace saboda me ya ce Allah ya ce arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i yace har a nonon yaron da aka haifa yanzu yana hali namiji to nauyinsa sai ya gina nauyin na mace higar aka mayar mata danta kuma aka nemo masana halitta da kama suka duba kuma suka tabbatar hakan ne wannan din ne dan wannan tsarin gaga hikimar ƙura'in ina za ka gano kai kan nuna ma ce a wato ni ya zo su ya zo ga mara ta duba ne yan ba fata ni na duba da aka cewa da su bai ya rasu kowa da ya nan ni kurani a cikin kurani aka samu wanne ne dan wani ne kai sai na ali dan abi talib yace wallahi ya rantsi yace kora kunin mutum ya mata ba gane shi ba yace ku zo ni na zan nuna muku da rabta samu ra kunin kurani kai kai ne ba haka to ina haka me za ka gara kuma me ka san ka nuna cikin qur'ani zai nuna ba inda rabu da zaka gano to karka yi mamakin wanda yake musa qur'ani wanda ya zama yana musa qur'ani saboda hasara tajahulan saboda kallafa kansa jahilci ma'ana tajahul tafa'ul ne wato ba wai raha yunkiruha ya surin jahalan bane da jahulan da an ce jalan a ce bisa jahilci amma sai aka ce ta jahulan da gangan ne ya sani duk wanda zai musa ƙurani ya sani ƙarya yake shi ya ɗaura kansa jahilcin rashin sanin ne gani shi za ka ce ta jahulan don kallaba wa kansa jahilcin da ba wai bai sani ba ya sani duk kowa ya sani ha yanzu don Allah a ce ma a Najeriya ‘ya'yan maulana shi ɗari su maboci wallahi ‘ya'yan shi su kaɗai su isa su sa ka gane ƙur'ani gaskiya ne kwanan nan da aka ɗaura wasu ɗin yara in an ce ma suna magana ma baraka ita ba kwanan nan na gani ba facebook ‘ya'yan shi da jimoki Allah ɗin kamar ba ta magana ba suna zaune a kan kujeru a makarantar shi ta bauchi dukkan su ba ‘yan kuci kuci kuci kuci ya kaga wallahi ka aura bidiyo ne ga yadda suke cin alkur'ani mana babu fa wai irin ina irin wai mutum yana yana dan tunawa kar ya kofsa din nan ha su kawai yanda ka san kawai a murda mashin nan sa kiyoyi inda ba ka dawo da hannu ba ka taka birki za ta tsaya to haka suke tafiya da sun iso sura yadda da sura ta zama ke tuwa kaza kaza kaza aya mut kawai haka wani daura mala baka din wannan kadi ce mai karanta shi jarida din nan kuma ne wannan eh abin nan din nan ba postal bane jami'in tsaro ne wannan ba postal bane migration immigration shi ya daura da bidiyo mai tsawo aha tajahulan yana inkari alqur'ani yana musa qur'ani saboda kallafa a kansa jahilci alhali ya sani da gangan wa hawa alhali shi ainul hadhihi fahimi ko shi haƙiƙanin gwani ne kuma cikakken fahimta da cewa qur'anin nan gaskiya ne kuma babu zamansa amma sai daura kansa jahilci ce bai yarda da shi ba wa ainul hadiki hadik ay al wahid wani wani sanin ba ainin hadiki ne shi ma'ana wani alfahimi yana da cikakkiyar fahimtar cewa lalle lalle qur'ani na gaskiya ne an har amerika sosai qur'ani gaskiya ne sai dai kawai don siyasa su kawai ta hana su sallama amma Allah shi sani kamar yadda na faɗa ya yi shi su kare su isa da jikokin sa ta gane qur'ani gaskiya ne shekara bakwai ba wani ke haka ta ƙurani shafi ɗari bakwai malam yana cikin kayan yaro na shekara bakwai shafi ɗari bakwai wannan abin bai zai gane da ƙurani mu'jiza ce ta manzo Allah wasu sallam ka taɓa ganin littafin da ɗan shekara goma ma ya haddace shi wanda ya kai shekara shafi ɗari bakwai in ba ƙurani ba amma shekara bakwai kuma ba ya aka fara ba shafi'i radiyallahu anhu ya haddace qur'ani nan yana kan shekara bakwai shi ba haka ya faɗa abintul qur'an wa ana ibnu sab'in wa abintul muwatta wa ana ibnu ashrin idan haddace qur'ani na da shekara tun ina shekara bakwai da haihuwa in ji imamu shafi'i na haddace muwatta imam malik mai baiti mai hadisi dubu da ɗari dubu da ɗari bakwai da ashirin ko yake da shi hadisai amma ya ce yana haka ce shi kun yana ɗan shekara goma sau ne to karka yi mamaki don wanda ya sani da gangan ya kallafa wa kansa jahilci ya ɗaura kansa jahilci ya musa ƙur'ani ya inkarinsa to ai ba yau aka fara bai sai kad tunkiru al-ayn daw ash-shams min ramadin wa yunkiru al-famu da'mal ma'i min saqami kaga karka yi mamaki da an kad tunkiru al-ayn daw ash-shams ido ido yana musa hasken rana ya ce rana ba ta da haske tattun kirul ayin hakika ido yana inkari yana musa zau a shamsi hasken rana saboda mai min ramadin saboda cizara ciwon ido din har ya yi mai da ido kawon magaji sun cika da kwanta sun cika da ido katantin nan ya rufe su sha biyu rana sai ce a shi duhu yake gari ko laifin me laifin ranar ne ba ta haska ba wai da kai da Allah ranar ba ta haska ba sha biyu a idon sa laifin idon sa ne ba laifin rana ba ne ba ta da wani laifi da ta haska in don haska ba ne shi zaren ne na idon sa da yake gani da dundumi gani garara garara shi yasa yake cewa wai babu haske gana wa yunkiru famu amal ma idin sakan haka nan wa yunkiru famu baki shi ma yana musa da'amal ma ɗanɗano na ruwa ruwa mai ɗanɗano mai daɗi misali a kawo juice ko sai mutum ya ɗanɗana ya ce kawai ɗaci juice ba a haɗa zoɓoro da malam ya sha suga sai a kawo mutum wasu ya ɗanɗana da ya ɗance su cikin wai ɗaci ya rika ya rika tsumewa yana haɗa mu yana shan mu wai ɗaci min tsakani saboda ciwo da yake fama da shi ka zai zazzabin malaria ya kuke mutum wallahi ko zuma aka samar harshe in ya tashi da wannan zazzabin malaria zuma da in ya daka da tashi zai ci a wannan ya taɓa yin kaga ya sa kaji yana sosai ma ya taɓa yi zuma ba ka taɓa amma ba ka ji daɗinsa ba to yanzu Allah ina tambaya laifin zuman ne ba ta da daɗi ko laifin baki kare kai ne da baka da lafiya bakin kai ya taɓa ya jaga
je ku ce wa Usama ya sauka daga kan katangar nan.
so kunga wannan baitin albishiru makami ne ga yawancin na wato kare dangi makami ne kare dangi kasan kusan igwa ko masu masu kai hari da nisan zango to wannan baiti kenan wurin magauta wadda Allah a cikin tafarkin ahalun lafi. Misali, ku ɗau ɗari ba. Sai wani jani ban ga wani hujja ba da ɗari ba idan yanzu, to kan me za ka gani? A kan me za ka gani? Ta yaya ka gani idon da ci zara. Ɗariƙar ne ba da hujjan ko idon ka ne bai kai gani ba. kana inkari wai ba wai kai ba ba ba su da ba su da wani hujja yadda ka ba su da wani hujja ha yi mana a wurin ka ba da ba ka tunkiru ainu dam ash-shamsi min ramadi wa yunkiru al-famu amal ma'i min saqami dariqa dai mutum ya ba da hujja ai sai zakati babu wani abu wallahi da bai da hujja dariqa dariqa mahdhul fadli wal ridwani usisa bis sunnati wal furqani tariqar mu tariqar tijaniya tariqa ce tariqu mahdil fadli tariqan tsantsan halalan Allah ne war ridwani da tsantsan yardan Allah usisa an kafa alsashi na ginin tariqa bis sunnati da sunnar annabi Muhammad wal furqani da kuma alqur'ani kominta kominta in ba baka yarda ba dauko komi ka tambaya ka gani wallahi sai ka karba shi ai na taba faɗi har kallon wazifa wallahi yana da hujja har kallon wazifa hadisi kuma wanda ya fi karfin ka yan fara kawo ma marwaitan hadisin da kuma karfin hadisin sai ka ɗiba da gudu annabi ne ya faɗa la yakuranna allaha aqwamun ala furushin mumahada yace na rantse da Allah ƙarshen duniya akwai mutanen da za su zo su yi ta zikirin Allah su kewaye wani shimfiɗa abin shimfiɗawa alafurshin mu mahada ha in ka ce ta ɗan izala a ƙarya zai kuke da mu hadisi yake to kai ka ce zikirin ma a haɗu a yi ma ba a ce ba kai ta ba fita ya kai a hadisi zai zama haka babu ليذكرن الله أقوام على فروش ممهدة يلا بشوف لك اللي وزيما مجيبا على فروش ممهدة قائنا الكتاب العلمي ما أبو خالي ما كيف أنك تكشاو هذا التكيع ويسكر عليه أبو خالي أبو عديد أكد اللي وزيما مجيبا كتاب العلمي باب حفظ العلم حديثي والله تالله ina ji ya bi shekara goma da haka ce a da haddace nan ba sama da babin da da da kitabin da kitabin da babin da rakam na da ne kitabul ilmi babu hifzil ilmi hadisi na 119 ko a kabari aka tambaye wallahi ba ka sanar sannan sai kuma matanin hadisin ba hadda ce littafin hadisin da kitabin hadisin da babin hadisin da lambar hadisin bane ba ra'ada kawo hadisin a hadisin za a kawo shi sha'a shaka abu hurairata an nisyana ila annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ne zurin annabi sai kawo kara ya ce a su lai mantuwa nake kaga wannan karatu cikin karatu wai in mutum mantuwa kan wake daura ta mutum ne yake daura mantuwa? Allah to in ka in mantuwa ya kama ka wa za ka yawa wa za ka yawa kuka Allah ko to abu ne rai shi ya shirka ko sai kai wa annabi shaka yace shaka hadisi ne Abu Hurairah ta annisiyana ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai karan mantuwa da yake ya so mantuwa nake amma ka ce ni fa kala yace inni kuntu أسمع حديثا كثيرا فأنصره yace ina na kasance ina jin hadisai da yawa a wurin ka amma duk sai in manta su fa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi Muhammad ya ce masa ko musu ida aka akwai ma farin ma yana ya fadi ya kai su sai ce shi kuda shi a gasa qala fa basattuhu sai na shun kuda shi wannan kyallan fa fa za fa a wata riwaya fa ghara fa biye da sharifa sai annabi hakan nan da hannayensa ya daga ga kille a gaban sa ya daga hannaye dalla mun ga wazifa ya muke muna daga hannaye ga kille a gaban mu ko ya zo a hadisi ko bai zo ba to sai dai ka mutu mutu daga yitika da ya gama addu'o'insa mu ma ai muna addu'o'i akan kille sai sai dun mahmud faƙala dummahu ya ce na ɗaya ƙyallar in mun gama wazi ba muke abu da ya ce fa za mamtuhu hadisin bukari ba sai na naɗe shi ƙara fa ma da sai su shi an ba ya ce daga ranar har yau da nake baku labari ban sake mantuwa ba duk abin da na karanta na rike shi albarkar ƙyallar wazi ba yi na kai yato za ka babu wani abin da bai da hujja ko da menene kuma ko yaji na kuka mun ka bi mun mun da sakon da hada a cikin ta da zuwa da kuma zuwa zuwa to wa na haka ne suka Maulana Sheikh Ibrahim Salim a cikin al-Mughir na ce in ma don shi din kace mu ba don shi muke shimfida ba amma in ma don shi din ne ba yace riwaya ta tabbata daga nana Aisha wata rana annabi yace maza ku samu wani shimfidi mai kyau mai ma'ana a shimfida saboda za mu mala'iku za su sauko yadda don ba don hakan ne to sai mai tun da annabi ya yi umarni a shimfiɗa shimfiɗi saboda wasu masu daraja za su sauko ɗarika ai kawai ni gode wa Allah wallahi ba abin da ta fi rana zama da siyar kullum na kafara da rana sha biyu mutum ya rika tambaya wai wayan zuwai wai yanzu nan da wai da rana ne babu wanda bai sani ba rana ne to ɗarika ta fi haka zama gaskiya wallahi kawai kai dai kai kokari ka mutu a ciki in kuma kai garaje wancan aya na suratu at-taubati ne ta kama ka to ya rage naka wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa ma shuru wa na shuru yawmal qiyamati ama duk wanda ya watsi da zikiri na inji Allah wa man arada an zikri ka sai ana watsi da abu ne da ba baya hannu abin da yake hannu da ake watsi da shi a juya a kauce a barshi Allah ya duk wanda ya watsi da zikiri na fa inna lahu ma'ishatan dankan zan hada shi da rayuwa mai kunci duniya ta bar kunyin tonto ko ina duniya ta abu yake ko ina ya motsa abu ta ikawai ikawai ne zuki bayan kakarwa kuma Allah ya ce narko na da ya fi kowace wada shi ne mai yamaci a amma alayar an tashe shi makafo abu biyun nan zaɓa duniya ta bar kulli lahira kuma ya tashi maka Allah ka kiyaye Allah ka tabbatar da mu a cikin jami'a maulan mu shi balarabe je ka akwai abin mamakin da ya faru ran da zai mutu da kan ya fita yana yawo ka ce kasuwa ya jama'a kuna so ku ganda yan tijjaniya suke mutuwa duk wanda yake so ya zo ya biyo ni. jama'a suka rika kallon juna suka ce to yau ga wata sabuwar magana ai ka san za ka mutu ma wata sabuwar magana ce balle wai yanda za ka mutu muje muje haka za ka taru aka cika aka cika zaurinsa ana zaune ana zaune can ce to malam na ga mutuwa ta shigo ya ce ga ta ta kama ya tsoka ya ce ga ta ta iso idon sawu ya ce ta iso gwiwa fa ya ce ta iso maɗauri wando in kun- in kuna so wannan wando ya ja zama kayan gado ya ce gata ta zo cibiya ta zo kirji ya ce gata ta zo wuyana ya ce kun ganin inda take a yanzu ya ce wurin ne mugu yake burin ya dawo mutumin kirki kafuri yake burin ya dawo ne musulmi ruba ma yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin a ranar ne mutumin banza yake so ya zama mutumin kirki saboda ya ga urukun zai tafi ba makawa ya ce to ni ba ina burin barin abin da nake kai ba ne a cikin kuna akwai wani mukaddamin tijjaniya sai na ce gani ya ce ba jaddada ne ɗariƙar tijjaniya zai kama hannunsa ya ce na jaddada maka ɗariƙar shi tijjani suna gama kawai sai ya tafi. kuma ya jaddada abara wannan ɗin za ka riƙe da wasa malas to sauran wanda suke inkari suke zagin ta suke zagin masu yanta kuma mun gani yadda suka mutu shugabansu mutuwa ya wallahi yana cin katifa da kashinsa na jos wallahi ba magana wasa ba wallahi aka daure shi abinci wallahi sai da daure kwano dole sai kwano mai hannu sai daure da igiya sai tun cilla kwano saboda in ka kuskura ka bude ka shiga daki wallahi kama ka zai cizon ka zai in an tura in ya gama ci ya kashi a kwano sai a jawo da igiya wallahi haka ya mutu yana haushi irin na kare shugaban wanda ya kirkiri a harkar da take zagin tijjaniya haka ya kare a jos Allah mu gode maka da wannan haka za ka buga shi a dariƙa wannan baitin haka za ka buga shi a maulidi haka za ka buga shi a dukkan ayyuka na alul lahi قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم idon ne saboda cizara yake cewa yana inkari wai ranar nan ba ta da asiri bakin ne saboda zazzabin malaria yake inkari wai zuma wai ɗaci gare ta in ba haka ba za a yi mutum ya istighfari ake yi ba da salati da la'ila da kace wai wai wai bata ne in ba kai din ne ka bata ba tsakani da Allah in dai ba kai ne ka bata ba ya za a istighfari da salati da la'ila da shi kuma mutane suke yi kace wai batattu kai kuma ba abin da kake banda kafirta musulmi da rena iyaye da cin mutuncin masu mutunci amma kai da kake kan daidai kai sannu ka sannu kullum za ka ji masallatai an kama liman an ladan ya yi kaza an yi kaza kullum wai amma wai nan cibiya take wai sa asrifu an ayati alladhina takabbaru min al-ardi bighayri al-haqqi wa yaraw kulla ayatin la yuridu wa yaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa yaraw sabila al yattakhidhu sabila haka Allah ya yi faɗa da kai kenan kai ka riga ganin bai bai upside down haka za ka riga ganin abubuwa shirya a nuna ma ita ce fata fata a nuna ma ita ce shirya in ba haka ba ya za a yi abubuwa duk na kirki na fila wannan za ka tashi kai sai wani ya ce kai dan bidiya ne ba ga ba. azumi za ka tashi da shi a ce ba bidiya ne wai azumi ka tafi ƙarya ne babu bai da tushe kai ka jira duk wani yake alkhairi an hana mutane waye cire wankakke mulkakke shafefe da mai wai shi amma an ce a yi salati goma ga annabi an gama sallah a ban da wannan masallacin ban da wannan masallacin ko kuskure kai ka zo masallacin ila ana kaddara ka ka sa ka ja sallah kana salati goma an nan akai an nan an gomu gabar da hanya nan an gomu gabar da hanya wani wani wani mutum aka sallar sallah akwai wani babban bawan Allah dama an ta girmama shi gaban wurin wannan kuma zuwa ya kwace limancin ya kwace limancin an zo za a yi sallah wancan bakon ya zo dolensa kan ya fito ya saba ana jiransa ne kan ya fito kawai wannan babban mutumin ya zo goni ne na ƙurani sai wuce kawai aka yi sallah ana sallamewa shi ya zo ya samu an gama sallah an an an marhuba take kenan ana sallamewa yana cike da kushi wannan araman da yake ya ce salati goma ga annabi cewa ba ba wannan masallaci ba anan ba masallaci ba na jama'a mu ne saboda sake wani kawai ya zo ya ɓace masallacin shi kenan kawai sai cewa ai ba ana masallacin ba aka tashi a kansa sai wannan arama ya ce ku bar shi ku bar shi ko kowa can ka araman nan da aka yi addu'a da da ya tafi mutumin nan bai tsara kwana goma a duniya ba wallahi tallahi bai tsara kwana goma ba saboda haka Allah kiyaye mu Allah daura mu hanya madaidaiciya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko binta ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko guje mata barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da diga da diga kan zarika kan musulunci kan faiba ta shi Ibrahim ya faru ya rayu da ya da ya